ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه اللهم صل وسلم على هذا النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اعلموا أن أعظم كلمة هي كلمة لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله لأن من يعبد من دون الله تعالى يعبد من غير حق أما الله جل وعلا فهو الوحيد الذي يعبد بحق قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وقال تعالى فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين فأهل الإيمان يسعدون ويفرحون إذا قالوا لا إله إلا الله أما أهل الشرك فإنهم كما قال تعالى عنهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون وقال جل شأنه هو الحي لا إله إلا هو فدعوه مخلصين له الدين وقال عز وجل الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وقال تعالى لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدوني وقال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقال جل شأنه الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم وقال جل وعلا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما وقال جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا الله والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وقال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وقال جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وقال جل شأنه فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون عباد الله فكلمة لا إله إلا الله هي الوصية التي كان أنبياء الله تعالى يودئون بها هذه الحياة أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون هي الكلمة التي أنزلت بها الكتب وبؤست بها الرسل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وهي وصية كل الأنبياء لأقوامهم أيها الناس أن لا إله إلا الله هي القضية الكبرى المتفق عليها في دعوات المرسلين هي الكلمة التي قامت بها السماوات والأرض هي فطرة الله التي فطر الناس عليها هي الكلمة التي أسست عليها الملة ونصبت لها القبلة هي الكلمة التي أمر الله بها جميع العباد فلأجل هذه الكلمة قامت السماوات والأرض وخلق لأجلها جميع الخلائق وبها أرسل الله تعالى رسله وأنزل كتبه ولأجلها نسبت الموازين ووضعت الدواوين وبها انقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفار والأبرار والفجار أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب وعليها يقع الثواب والإقاب نعم ولأجل هذه الكلمة جردت سيوف الجهاد وهي حق الله على جميع العباد فهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السعادة ومفتاح دار السلام وعنها يسأل الأولون والآخرون اللهم أحينا على لا إله إلا الله وتوفنا على هذه الكلمة واجعلها آخر كلمة نقولها في هذه الحياة أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم dukkanin yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai mahalicin kowa da komai ya Allah muna neman taimakonka ya Allah muna neman gafaranka muna neman tsarinka daga sharrin kawunanmu da munana ayyukanmu duk wanda Allah ya shirya da shi ba mai batar da shi haka wanda Allah ya batar babu wanda zai shirya da shi muna kuma shaidawa babu abin bauta bisa ga cancanta sai kai kai kaɗai kake baka da abokin tarayya a cikin sunayenka da siffofinka baka da abokin tarayya cikin ayyukanka haka nan bai kamata ba a sanya maka abokin tarayya cikin ibada muna kuma shaidawa babban jakadan da ka turo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bawanka ne manzonka ne zababben zababbu tataccen tatattu ya Allah ka yi salati da sallama akan wannan annabi mai girma da dukkanin ahlul bait da dukkanin sahabban shi gaba daya da waɗanda suka fi tafarki irin tasu har zuwa ran tashin kiyama bayan ka yan uwa masu girma wannan hudu ba tamu ta yau a yau muna talatin ga watan almuharram watan ɗaya a cikin kalandar musulunci shekara 1447 wanda ya daidai da 25 ga watan bakwai miladiya 2025 daga wannan masallaci namu mai albarka masallacin umar bin usman bin affan da ke wannan unguwa a nan kuma cikin garin gombe mun mata take da la ilaha illallah falalanta da kuma sharuɗanta wannan ya sa hudu ban za ta zamo ta ɗaya da ta biyu abu na farko da ya kamata mu sani wannan kalma ta la ilaha illallah ita ce kalma mafi girma wacce abin da take kunshe da shi a dunkule la ma'abu da bi haƙƙin illallah ba abun bauta bisa ka cancanta sai Allah shi kaɗai tallintal ɗaya ɗaya ba a masa kishiya a wurin ibada wannan kalma abin da take cewa shine duk wanda aka bauta wanda ba Allah ba an bauta masa akan ƙarya bai kuma cancanta a bauta mishi ba Allah shi kaɗai tallintal shi cancanta da bauta kuma shi ya kaɗaita da bauta subhanahu wa ta'ala ke sa Allah ya faɗa cikin littafin shi mai girma ya ce bi an Allah huwal haqqu zalika bi an Allah huwal haqqu tabbas Allah shine alhaqqu shine gaskiya shine wanda ya cancanta abota misa bisa gaskiya da kuma cancanta wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil tabbas waɗanda suke kira ko waɗanda suke bautawa koma bayan Allah sunansu albatil sunansu ƙarya sunansu shirme ba su cancanta ba wa Allah huwal aliyu Allah shine maɗaukaki wanda ya kera kowa da komai alkabiru shine mai girma wanda yake sama da duk wani mai girma Allah ya faɗa cikin alkur'ani mai girma ya ce falata da ma Allah ilahan akhara kar ka kira wani abun bauta tare da Allah fatakuna min almu'azzabin sai ka waye gari ranar gobe kiyama ka kasance cikin waɗanda za a musu azaba Allah ya sake faɗa cikin alkur'ani mai girma yana magana game da masu imani ma'abota tauhidi ya ce suna farin ciki suna murna a duk lokacin da suka ji kalmar la ilaha illallah a lokacin da suka ji an kaɗaita Allah da bauta an kaɗaita shi da tauhidi masu imani kan suna farin ciki suna murna amma wasansu kuma mushirkai suna baƙin ciki suna girman kai a duk lokacin da suka ji an ambaci wannan kalman ya ce innahum kanu lalle mushirkai sun kasance idan qila lahum la ilaha illallah idan aka ce da su la ilaha illallah ba abin bauta bisa ga cancanta sai Allah yastakbirun suna girman kai ba sa karba ba kuma sa yadda shi yasa malami suka ce idan ka ce la ilaha illallah babu abin bauta sai Allah baka fassara kalmar la ilaha illallah ba sai dai ka ce ba abin bauta bisa ga cancanta sai Allah duk wani wanda ake bautawa ana bautawa waɗansu daga cikin mutane da mala'iku da aljanu da waɗansu jimadat da duwatsu da bishiyoyi da birai da maciji da shanu ba abin da ba a bauta mishi a duniya wanda ka sani da wanda baka sani ba amma gaba ɗayansu Allah ce sunansa albatilu ƙarya waɗanda ba su cancanta ba wanda ya cancanta da bauta shine Allahu she salama abu da bi haƙƙin illallah babu abin bauta bisa ka cancanta sai Allah shi kaɗai tallin tal ɗaya ɗaya saboda me yace huwal hayyu shine rayayye wanda samuwa bata gabace shi ba karewa kuma bata riskan shi huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim annabi ya fassara wannan ayan yace allahumma antal awwalu ya allah kai ne farko falaysa qablaka shay'un kafin ka babu komai ba abin da ya gabace ka wa antal akhiru kuma kai ne karshe falaysa ba'daka shay'un bayan ka babu wani abu to wanda ke da irin wannan siffa shi cancanta abota mishi duk wanda ba shi da siffa na alhayyu bai cancanta abota mishi ba kowane ne shi Allah ce huwa alhayyu shine rayayye ke ce la ilaha illa huwa ba abun bota bisa ka cancanta sai shi kadai ya ce fada uhu da haka ku kira shi ku bauta masa mukhlisina lahuddin kuna masu tsantsance wannan ibadan ga shi kadai tallin tal kaga la ilaha illallah din kenan shi kaɗai cancanta abota masa kar a masa shirka kar a haɗa shi da kowa Allah sake faɗa cikin wata aya ya ce Allahu la ilaha illa huwa Allahu huwa Allahu shi ne Allah wannan da la ilaha illa huwa ba abin bota bisa ka cancanta sai shi ya ce lahul asma'ul husna shi ke da sunaye mafiya kyau duk wani sunan da ba na Allah ba sai ka samu bai kai na Allah cika ba subhanahu wa ta'ala amma Allah shine wanda yake al-asma'ul husna lahu sun tabbata a gare shi shi yasa ga annabi Musa alaihi salam yace innani ana Allah tabbas ni din ni ne Allah subhanahu wa ta'ala la ilaha illa ana ba abin bauta bisa ka cancanta sai ni yace fa abuduni ka bauta mini kar ka hada ni da kowa a wurin ibada Allah sake faɗa cikin wata aya yace Allahu la ilaha illa huwa Allah shine wanda ya cancanta abota masa ba abin bauta bisa ka cancanta sai shi sai ce rabbul arshil azim ubangijin al'arshi al'azim mai girma wanda girman al'arshi hankali ba zai ɗauka ba sai dai imani ba abin da zai ɗauki girman al'arshi in ba imani ba malamai suka ce idan ka ɗauki sama da ƙasa gaba ɗaya da sama ta ɗaya da sama ta bakwai tun daga sama ta ɗaya har zuwa ta bakwai da ƙasa ta ɗaya har zuwa ƙasa ta bakwai gaba ɗaya ka tara su ka wurga su akan kursiyu daidai yake da ka wurga kwandala a cikin dokan daji ka ɗauki kwandala ka wurga a cikin sahara kaga zai ɓaci to haka duniya gaba ɗaya da abin da ke cikinta da lahira gaba ɗaya da abin da ke cikinta haka suke a cikin kursiyun ubangiji sai sa ce wasi a kursiyuhu as-samawati wal arda girman kursiyun ubangiji ya yalwaci sammai da kasai gaba ɗaya to wannan kursiyun kuma idan ka ɗauke ta ka wurga ta cikin al'arshi ita ma kaman ka wurga ƙwandala ne a dokan daji shi yasa ce rabbul arshil azim ubangijin al'arshi mai girma subhanahu wa ta'ala wanda yake da irin wannan lalle shi cancanta abota mishi yasa ce inna ma ilahukum inna ma abun sani kadai ilahukum abun bautanku allahu shine allah sai ce alladhi la ilaha illa huwa wanda ba abin bota bisa ga cancanta sai shi ya ce wasi a kulle sha'in ilman ilimin shi ya wace komai ya san kowa ya san komai ya san abin da ke sarari ya san abin da ke ɓoye ya san abin da ke cikin haske ya san abin da ke cikin duhu subhanahu wa ta'ala Allah sake faɗa cikin wata aya yana ƙara tabbatar da shi cancanta abota mishi duk wanda bai ainihin tabbatar da haka ba to wannan jahili ne mara hankali yace shahidallahu Allah da kanshi ya shaida annahu la ilaha illa huwa ba abin bauta bisa ka cancanta sai shi yace wal mala'ikatu hakanan mala'iku gaba ɗaya sun shaida yace wa ulul ilmi amma a cikin mutane kan sai abota ilimi mala'iku gaba ɗaya sun shaida haka amma cikin mutane ba kowa bane ba yace wa ulul ilmi da ma'abota ilimi da hankali daga cikin mutane su suke tabbatar da cewa Allah shi kaɗai cancanta da bauta subhanahu wa ta'ala ya sake faɗa cikin wata aya ya ce wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illahu rahmanur rahim abin bautan ku shine Allah shi kaɗai tallin tal ɗaya ɗaya huwar rahmanu shi ke da siffa ta ar-rahmanu ala wazni fa'alan wanda yana da wata irin rahama mai faɗi wanda babu wanda ya san faɗin rahama Allah in ba shi ba kuma arrahimu shi ke sadar da wannan rahaman zuwa ga bayan shi ala wazni fa'il rahaman tashi ce shi ke ba da wannan rahaman ga wanda ya ga dama a lokacin da ya ga dama ta inda ya ga dama kuma a yanda ya ga dama subhanahu wa ta'ala Allah sai gaya annabi shi kankat ya ce da shi fa'inta wallau idan suka waske suka juya da baya suka amsa kiranka faƙul ka ce da su hasbi Allah ni kan Allah ya ishe ni la ilaha illahuwa ba abin bauta bisa ka cancanta sai shi lakum dinukum walidi amma ni kan ina da Allah subhanahu wa ta'ala kuma alaihi tawakkaltu a gare shi na dogara da shi ne tawakkali ya ce wa huwa rabbul arshil azim shi na ubangijin al'arshi mai girma Allah da ya gaya wa annabi shi wannan sai ya gaya mana gaba ɗaya mu ummatu muhammad al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ce da mu gaba ɗaya fa illam yastajibu lakum idan har ba su amsa muku ba ta haddi da kuka musu sun ki su amsa yace fa'ala mutu ku sani ku kwantar da hankalin ku annama yanda al'amarin yake unzila bi ilmin lahi wannan alqur'anin an saukar da shi ne da ilimin Allah subhanahu wataala maganan Allah ne wahayin Allah ne wa Allah ilaha illa huwa kuma ba abin bauta bisa ka cancanta sai Allah fahal antum muslimuna shin za ku miƙa wuya za ku sallama wa Allah za ku musulunta ko za ku kafurta duk wanda kuka yi ba zai amfani Allah ba idan kun yi imanin Allah ba zai karu ba idan kun kafurce ba zai cutu ba imanin ku zai amfana kafurcin ku zai cutar shi Allah kan ya wadata wa kana Allahu ganiyyan hamida Allah mawadaci ne game da duk wani abin da bawa yake tunani hamidan shi ne abin yabo yan uwa masu girma wannan kalman ta la ilaha illallah ita ce kalman da annabawa suke wasiya da ita a lokacin da suka ga cewar lokacin barin su duniya yayi ba abin da suke wasiya da shi kamar kalman la ilaha illallah misali guda ɗaya da zamu bayar annabi yaqubu alaihi salam ya tara ya'yan shi gaba ɗaya a lokacin da ya tabbatar da cewa mutuwa ta zo mishi idh hadara yaqub al-maut a lokacin da mutuwa ta halarto ya gamsu cewa fa lokaci yayi za a bar duniya idan qala li banihi yace da yayin shi gaba ɗayan su a cikin su akwai hadda annabi yusuf wanda shi ma dan shi ne annabin Allah ne manzon Allah ne amma ya tara su gaba ɗaya yace da su ma ta'buduna min ba'di idan na bar duniya ba za ku bautawa damuwansa shine in ya bar duniya za su ci gaba da zama akan tauhidi ko za su koma mushrikan yan bid'a yace ma ta'buduna min ba'di shi ne babban damuwar shi me za ku bauta wa bayan na bar duniya ƙalu suka ci ya baba na abu da ilahak za mu bauta wa ubangijinka allah subhanahu wa ta'ala wa ilaha aba'ika ubangijin iyayenka ibrahim kakanmu annabi kakanka annabi ibrahim wa isma'ila wa ishaqa da kuma mu ma kakanninmu annabi isma'il da annabi ishaqa ilahan wahidan ilahu ne guda ɗaya ba shi da kishiya wannan ilahun shi za mu bautawa wa nahnu lahu muslimun lalle mu ka mun sallama mun miƙa wuya a gare su mun musulunta kaga annabin Allah manzon Allah da kanshi yana damuwa da kalmatu shahada kalmatu la ilaha illallah a rike tauhidi a bautawa Allah in yabar duniya wannan kalmar da wannan kalmar ce Allah ya saukar da littattafai gaba ɗaya ya turo duk wani annabin da ya turo a faɗin duniya a tarihin duniya duk wani annabin da Allah aiko da manzanni dalilin aiko su sako ne guda ɗaya tak la ilaha illallah Allah ce ma arsalna min qablika min rasuli kafin kai ba mu aiko wani manzo ba illa nuhi ilaihi face mun yi wahayi zuwa gare shi cewar me annahu la ilaha illa ana fa'budun ce ba abin bauta bisa ka cancanta sai ni don haka ku bauta min in ji Allah subhanahu wa ta'ala yan uwa masu girma kalimatu shahada ita ce kalma mafi girma wacce annabawa da manzanni suka ittifaki a wurin da'awansu ba su da shan bambanta kowace fuska a wurin tauhidinsu suna shan bamban ne kaɗai wurin dokoki da wurin shari'ansu da wannan kalman ne fasammai da ƙasai suka tsaya in ban da dalilin la ilaha illallah wannan saman wallahi sai ta rikito ta halaka duniya gaba daya yasa Allah ce takadu samawatu ya tafattarra min fawqihinna wannan saman ta kusa ta rikito gaba daya ta rubto ta fado ta ruguza duniyan gaba daya duwatsu su rugurguje komai ya faru saboda me an da aulin rahmanin walada kawai da an ci Allah na da da an yi wa Allah shirka akan wannan dalili in banda Allah ya hana sama ta fado ya hana duwatsu su ainihin tarwatse su yi aman wuta ya hana wannan ƙasan ta girgiza ko ta kifar da mutane ya ce su ainihin bi umarnin shi in ban da wannan dalili na Allah da rahaman shi da faɗin rahaman Allah akan shirka da ake wa Allah a duniya da sai Allah ya ba su izini sun halaka duniya gaba ɗaya dalilin wannan kalman aka sanya alƙibla dalilin wannan kalman aka ainihin halicci halittu gaba ɗaya duk wanda ka ga yana kan wani abin da ba tauhidi ba ba shi ne hikiman halittar shi ba Allah ce fitratallah allati fatara nasa alaiha la tabdina li khalqillah zalika ad-dinul qayyim wannan shine halittan Allah da Allah ya halicci mutane akai babu ainihin canji dangane da ainihin halittan Allah ana nufin tauhidin Allah ba a canja tauhidin Allah subhanahu wataala da wannan kalmar ne yan uwa masu girma aka ainihin raba duniya gida biyu aka ce akwai alkufar akwai kuma almuslimun akwai al'abarar akwai alfujjar Allah ce afana ja'ala almuslimina kal mujrimin malakum kayfa tahkumun yanzu za ku dinga sanya waɗanda yake masu barna masu shirka ya zamo daidai da musulmai Allah ce malakum me ke damun ku ne mi aggare ku in ji malam Muhammad Gumi Allah mishi rahama malakum kayfa tahkumun yace mi aggare ku wani irin hukunci na nawawanci kuke inji Allah subhanahu wataala ai wanda ke kan tauhidi har abada ba daidai yake ba da wanda yake kan shirka wanda yake kan musulunci da imani ba daidai yake ba da wanda yake kan kafirci yake hada Allah da wani a wurin bauta Allah subhanahu wataala dalilin wannan kalma ya ainihin sanya mizani ranar gobe kiyama zai sanya sikeli a auna ayyukan bayi tambayan farko da za a yi kowane bawa shine wannan tauhidin da dalilin wannan kalmar fata tauhidi sahabbai suka ainihin zare ta kubba aka sare su suma suka sara aka kai musu hari suka kai hari dalilin wannan kalmar ta tauhidi suka bar gidajensu suka fada da iyayensu aka kore su a garinsu aka kwace musu arzikinsu iyaye sun kori 'ya'ya saboda tauhidi 'ya'ya sun bar iyayensu saboda tauhidi garin da aka haife su garin da kakanninsu suka kafa aka kore su suka zamo baƙi a habasha suka zamo baƙi a madina ba don komai ba sai don wannan tauhidin da suke ba wa kariya dalilin wannan suka rasa rayukansu wasu sun rasa 'ya'yansu waɗansu sun rasa iyayensu mata sun rasa mazajensu kaɗai saboda dalilin tauhidi wannan kalma ta musulunci ita ce makullin shiga aljanna wallahi duk wanda ya haɗu da Allah ba akan tauhidi ba zai je wurin Allah ba shi da makullin da zai buɗe shiga aljanna kuma ba za a buɗe mishi ba miftahu daris salam sunanta kenan mabuɗi na shiga aljanna ita ce kalimatu shahada wannan kalman dalilin ta za a tambayi tun daga annabi adam har ɗan da za a haifa a ƙarshe a tashi kiyama yan uwa masu girma wannan kalma ta tauhidi kalma ce da ya tabbata cikin hadisi daga manzo sallallahu alaihi wasallama ruwayin imamu tirmidhi wanda imamu albani ya inganta wannan ruwaya manzan Allah yake cewa karkashin wannan ya ce wa khairu ma qultu ana wannan biyu na min qabli mafi alkhairi mafi falala a wata ruwaya ta imamu na malik a cikin muwatta wa abdalu ma qultu mafi falalan abin da ni na faɗa da dukkanin annabawan da suka gabace ni shine la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir babu wani abu mai falala da dan adam zai furta kaman kalmatin shahada kaman kalma ta tauhidi ya tabbata cikin hadisi muttafaqun alaihi hadisin bukhari da muslim hadisin abu huraira Allah ta'ala ya kara masa yadda annabin rahama sallallahu alaihi wasallam yake cewa imani wato ya kasu kashi kashi yana da matakai har guda saba'in da wani abu ya ce bid'un wa sab'una shu'ba imani matakai matakai ne har guda saba'in da wani abu sai ce fa'abdaluha mafi falala gaba ɗaya kaf cikin matakan imani ƙaulu la ilaha illallah shine faɗin la ilaha illallah a faɗe ta da ma'ananta a faɗe ta a baki a ƙudurce ta a zuci a yi aiki da ta kuma a gabbai annabi ya ce wannan kalman ita ce mafi falala gaba ɗaya cikin duk abin da ɗan adam zai faɗa a wani hadisi wanda imamul bukhari ya ruwaito hadisi ingantacce manzan allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin abu huraira allah ƙara masa yadda ƙala ya ce ƙila ya rasulallah aka ce ya ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallam man as'adun nasi bi shafa'ati yawmal qiyama ranar gobe kiyama a cikin mutane kan wane ne mafi arziki wane ne mafi karuwa dangane da ceton ka ranar gobe kiyama annabi za ka yi ceto a cikin mutane wane ne as'adun nasi wanda zai fi kuwa morewa da wannan ceton naka sahabbai a kullum su tambayansu ya za a shiga aljanna ya za a gudu tare a tsira tare kullum shine tambayin su game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya kamata in zamo haka ya kamata ka zamo haka ya kamata kowa ya zamo al mas'ulul awwal farkon abin da ya zama babban burinka shine ya zaka shiga aljanna idan kana da wannan tunanin to kai ne mai hankali kamar da annabi faɗa cikin hadisi alkayisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut ittaqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat ligadin wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun da aka tambayi annabi cewar wane ne as'adun nas mafi arziki mafi rabauta ran gobe kiyama da cetonka kala sai annabi ce sallallahu alaihi wa sallam yace laqad zanantu ya abu huraira yace ai abu huraira dama ina tsammani ina sa rai ina da yakinin cewar Allah ya tsalani an hadal hadisi ahadun awwala minka yace ina ainihin tunanin kar wani ya riga ka bin wannan tambayar ya ce saboda abin da na gani dangane da kai na kwaɗayin hadisi kullum ƙoƙarin ka ci hadisi ka haddace hadisi to wannan abin dama na raina ina ta ainihin jiran wa zai fara tambaya na ina so a ce kai ka riga kowa sai ga shi kuma kai ne ka tambaya sai ce to ga amsa nan as'adun nasi bi shafa'ati yawmal qiyama mafi rabauta da ceto na ranar gobe kiyama wanda zai fi kowa morewa wanda zai shana ran gobe kiyama man qala la ilaha illallah shine wanda ya ce la ilaha illallah ya ce khalisan min qalbihi amma ya faɗe ta da ikhlasi a baki da zuci ba kawai furta ta a baki ba ya faɗe ta khalisan min qalbihi ya tsantsance wannan kalman yanda bakin shi ya furta bai cakuɗa ta da komai ba haka ya kudurta cikin zuciyar shi cewa la ilaha illallah bai kudurce wani abu sabanin wannan ba to duk wanda ya gamu da Allah akan wannan shine as'adun nas bi shafa'atin rasuli alaihi salatu wasalam wanda zai fi kowa arziki wanda zai fi kowa morewa da ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar gobe kiyama kamar da na faɗa wannan hudu ba ta zamo ta ɗaya da ta biyu ko ma da ta uku wannan ɗin makanta ba ta ƙare ba kafin mu je mataki na gaba ita kalman tana da sharuɗa da malamai suka shimfiɗa menene waɗannan sharuɗan ya kuma za a aiki da su a ɗabbaƙa su a cikin rayuwa don idan an mutu ɗin ya amfani ɗan adam a ainihin shiga aljanna da rahman Allah subhanahu wa ta'ala saboda lokaci anan za mu tsaya muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala da sunayen shi mafiya kyau da siffofin shi mafiya kamala ya azurta mu da kalimatu shahada a cikin rayuwarmu ya azurta mu da kalimatu shahada a ƙarshen rayuwarmu ya Allah ka sa wannan kalman ta amfane mu a duniya ta amfane mu a cikin kaburburanmu ta amfane mu ranar gobe kiyama ya Allah ka tabbatar da mu akan tauhidi ya Allah ka tabbatar da mu akan sunna ya Allah ka tsare mu ka tsare mana imanin mu ya Allah ka tsare mana mutuncin mu ya ubangiji ka sanya albarka cikin rayuwarmu ka sanya albarka cikin ilimin mu ka sanya albarka cikin kasuwanninmu ka sanya albarka cikin ma'aikatunmu da makarantunmu ya Allah ka sanya albarka cikin gidajenmu Allah ka sanya albarka cikin garurukanmu ya Allah ka samu gama da wannan duniya lafiya ya Allah ka samu kyakkyawan ƙarshe Allahumma ahdina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma ataita wa qina wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walaita ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم قد حوائجنا عاجله وآجله ومن أوصانا بالدعاء اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ومن البخل والجبن ونعوذ بك من ضلاء الدين وغلبة الرجال اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأنفسنا وسائر المسلمين رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قوموا إلى صلاتهم قانتين ارحمكم